بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو أشرين دا نبيكو watan rajab shekara ta dubu da arba'in da bakwai wanda ya dai sha biyu ga watan januwari dubu biyu ashirin da shida miladiya a wanda littafi in daura namu da muke karantawa na alwajiz fi na haihuwar sarf za mu shiga cikin annawasiya gabanin a ɗan tsaye a fahimci bayan da zan yi akan muftada idan aka ce muftada da kabar shi larabci ai mun faɗa cewa shi ana fahimtar bambanci tsakanin gundarin kalma da magana yana da mahimmanci a nahu nahu suna alaƙa ne suna suna wato alaƙa ne da yadda in kai magana ne zama ka kubuta daga wato kuskuren li'irabi ta yadda in kayi magana ba larabi zai fahimce ka kar ka zo wajen fa'ili ka ce mafulin bai sai a rikici kamar mun kawo misali cewa wannan ayan wa idza tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin in ka suke ka canja zai zama ka ce ibrahimu shi ce idza tala ibrahimu rabbuhu in ka ce ibrahimu kamar ka ce ibrahimu shi jarabta uban ya jarabta ubangiji to kaga ma'ana za ta rikice shi na hawo ba yana damuwa da gundarin kalmomi ne inda kake duba a cikin ma'adin ɗinka ba dictionary ba shi yana damuwa ne da magana yana damuwa ne da magana in kai magana kuma ya zama ka kubuta babu wani babu kura a ciki to shi ne yake cewa to in za a yi magana da me ake farawa dole in za a yi magana a yi a ɗauki wani mafari wanda shi ne ake ba da labarin a kansa shi za a danganta wa labarin wannan yana ga tura suna kiran shi subject haka mafarin nan ko kuma mawdu'in labari la mawdu'in magana din da yasa ake magana ko dai yazo a farkon magana ko yazo a tsakiyar magana in yazo a tsakiyar magana sunan shi fa'ili akwai fi'ili kenan a larabci a nahu in yazo a farko to shine muke kira shi mubtada ko an fahimta shi mubtada shine wani wani suna da zaka misali idan ka ce wato lambu mai kyau ne menene mafarin da kake bada labari akan sa lambu menene labarin to kaga yanzu lambu shine mubtadanka shine al-mubtada mafarin buɗe zance da shi da wanda shi kake bada labari wanda shi kake danganta ma kyau al-musnad ilayhi al-jamal to da ka al-mubtada shine allazi yabda bihi al-kalam wa yukhbaru anhu shi ake bada labari akan sa shi kuma al-khabar shine wan shine bantare na biyin da shi ke bada labari shine al-mukhbir shi allazi yukhbiru an al-mubtada wanda yake bada labari akan mubtada din kuma shi ne bangaren da kake ciki cika maka maganar idan magana ta zama tana da fa'ida in ka in ka faɗa maganar za in kai shi ba za a ce ba za a zama la tashawwafu sami' wa la tashawwaqu ila ila ila ila sama'il mazid cewa magana bata cika ba ba kamar ka ce kawai kan keke ba kaga wannan kan keke bai cika ba bai cika ba amma idan ka ce ilimi haske ne kaga ya cika al-ilmu nurun ya cika menene mafarin magana shine al'ilmu me aka danganta mu ilimi shine haske dan haka haske ya zama shine labarin rage muke labarin ilimi dan haka al'ilmu shine mubtada al-nurun kuma shine kuma kabar mubtada sai muka ce to shi kuma a larabci mubtada da kabar asali shine su zama marfu'ai bi dhamma marfu'ai bi dhamma shine karkace al-ilma karkace al-ilmi sai karkace al-ilmu a larabci in dai babu wani wani tsikarau da ya tsikare wannan kalma din to asali ya kamata kalan kalma ta zama tana da rufa ne dhamma karkace sai zama al-ilmu al-kitabu ar-rajulu haka zai zama saboda haka in kaga ya ce ar-rajula to sai dai idan akwai wani amil wani wanda ya aiki a kansa shi ake kira ake shi amil ko yan tsikare shi innal ilma inna Allah amma asali in dai babu komi sai ka ce Allahu ghafurur rahim amma in ka ga ya canja sai dai kaga inna Allah ghafurur rahim ko kana Allah ghafurur rahim ghafurur rahima saboda haka wannan shi ne ake kiran shi mubtala da khabar to yanzu abinda za mu tattauna a nan shine ne wasu abubuwa ne suke canza hukuncin mubtada da khabar daga asalin abin da aka san su na asali cewa suna da marfu'un ne bil bamma bamma ake ganin su da shi a canza eh, zuwa wasali kasa ko wani abu ne kama da wannan zuwa wasali sama afuwan ko ma wasali kasan ba wanda ke amma dai ana ana wasa kaza magana ba ba mu magana kan wasali kasa amma dai mu ana magana ya canja shi ya canza yanayin hukuncin sa to wannan su ne ake kiran su Allah wasa wannan akan shi zamu ta mu tattauna akwai wanda bai gane mutanen mutanen nan ba da khabar ba ina ganin kowa ya gane ko yawwa sai shi- shi galibi subject wani lokaci a turanci ba ku shi kira mutana ba zai zama har fa'idi shi yasa ba za mu isa kin baki ba eh saboda saboda wani lokaci shi a larabci in dai suna ne fara zuwa to wannan jumla ta zama ismiya baki ya in kuma fi'ili ya fara zuwa to jumla ta zama fi'iliya to kuma a turanci babu wannan bambancewa saboda haka in aka hada shi da turanci ba lalle abin ya ya ya ya fito maka fili yadda kake bukata ba amma dai an fahimta yanzu Eh. to shi aka ce annawasikh ma'anarta ne da ka sani a qur'ani ma nan saka min ayatin eh, ma nan saka min ayatin aw nusiha to ma nan saka shine muka canza hukunci Allah ta'ala ya kawo wani hukunci sabo bayan da ta akwai wani hukunci an fahimta to shi ma wannan shine suka ce ka canza hukunci hukuncin mubtada ko khabar ko dai mubtada ko khabar ko kuma duka su biyu na akwai lokacin da duka su biyu ake canzawa ka kaman kana tana canza khabar ne inna tana canza mubtada ne wannan akwata tana canza su duk biyun ne saboda duk waɗannan nawasa ne to shi ka canza hukunci ko dai hukuncin mubtada ko ka canza hukuncin khabar ko ka canza su duka hukuncin zuwa wani hukuncin daban shine annawasikh in ka fahimci wannan ma'anar ne nasikh na qur'ani da kuma ka dauke ta anan ita ma ma'anar ta kenan an fahimta sai ce annawasikh tadkhulu ala al-mubtada su waɗannan ah, ka- wato ah, su nasikhai a cikin larabci a cikin nahwu wasu lafuzza ne tadkhulu ala al-mubtada suke shiga cikin mubtada wal khabar za su iya zama fi'il madi za su iya zama kuma al- al-ahruf al-ahruf shine kamar inna wa anna af'al kuma dai shine su kana da su banna kaga af'al ne wannan yace alfabun tadkhulu ala al-mubtada lafzai da suke shiga cikin mubtada wal khabar da labarin mubtadanta mubtada fatughayyiru hukmaha ila hukmin akhar sai ta canza hukuncin mubtada ko ko khabar ko duka su biyu zuwa ga wani hukunci wa tanqasu min haythu al-amal ila ta sun kasu ta fuskan yin aikin su zuwa ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar akwai daga ciki wanda shi in ya tashi mubtada ne zai zama sai ya mai da shi ya tsaye- ya aje shi akan rufa'ansa ban bibban mansa amma dai muna cewa anan mu ya cire mubtada mubtada ya cire bamma shi na asali ya sa ake samu shi wani bamma kamar farin fenti ne ka cire fentin farko ka ƙara samu shi wani farin fenti kaga abu ne an sake mai mitawa wa yansibul khabar shi kuma khabar kuma sai ya cire mushi wannan bamman tasu da asali sai shi ke sai je sanya mushi kuma ah, nasba nasba shine wato alamarsa shine fatha din nan yawwa kaman muka ce Allahu ghafurur rahim da ka kawo kana sai ka ce kana Allahu ghafuran rahima kaga yanzu ya canza kabarin amma ya bar lafazin jalala Allahu yana da nan da bambansa to wannan shi ake kira kana wa akhawatuha kana wa akhawatuha galibi su ana kira su fi'il- fi'il madi naqis saboda ba- wato su din suna buƙatar mutane da khabar din a waje eh, sanan jumla ta cika kana da da yan yan uwanta su ne gashi zai gaya maka su asbaha su waye idan baka kawo wannan mutane da khabar din ba zai cika ba misali al-ilmu nur al-ilmu kun ga mubtada ne nurun kun ga khabar mubtada ne to idan ka kawo kana naqisa kana wa akhwa ko ita ko yan uwanta to idan baka kawo al-ilmu nurun duka ba za ta cika ba sai ka ce kana al-ilmu nuran kana al-ilmu nuran kaga ta canza ta canza asalin fentin al-ilmu na bamba ta ƙara sa mishi bamba din ta kuma ƙara sai ta canza kuma bamba ta khabar na nur ta mai da shi zama wasali sama ya zama nura kana al-ilmu nuran to amma kuma dai ba za ka iya cire ka ce in ka cire nuran ka ce ma'ana za ta cika ba wannan ita ce ake kira kana da akhawatuha af'alu madi an-naqisa shi kuma af- eh, takan zo wani lokaci kamar kana takan zo wani lokaci ta cika ma'anarta idan ba ta bukata kuma shi habarin amma wannan ma'anarta ne ka canja sai ta tashi daga ma'ana da inda ka sani cewa wannan kasancewa din tauyayya tauyayyan kasancewa zuwa ga cikakken kasancewa ma'anarhu ko dai waqa'a ya ya ya faru ko hadasa ko wajada ko wujida shine da kawo misali da ke cewa kamar inda inda manzo Allah yake cewa kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya riga ya dama tan shi samammi ne wannan kana kaga ba ta bukatan habarinta ma'anahu Allah ta'ala mawjudun wa mutakawwinun fil azal tun tun dama yana nan kaga wannan baka bukatan ma sai ka kawo mishi habari wannan shi ake kira kana tamma an fahimta akwai wanda bai gane ba akwai wanda bai gane ba ita kana tamma in ta zo tana zuwa a ƙur'ani ta hammanta amma ita ta hammanta zo ba ka bukata ba ka bukatan ka ga wai ka je ina mutu ina kamar sai dai kawai ka nemi mata fa'ilin da misali ana ana ana cewa a an samu dan hatsaniya a wani waje sai kawai ne zan ga maka ai hatsaniya ne ta faru hatsaniya ne ta faru sai ce kan fitina fitina ce ta auku kaga wani aukuwa ce kana ba an ta aukuwa ta auku ai hadathat alfitna ko waqa'at alfitna to wannan ba ta bukatar wannan hukunci da zamu tattauna ita kawai tana bukatar wannan hukuncin shine kana wacce take da wacce take naqisa ita da ita da yan uwanta zamu zo gashi zamu yi maganar su yan uwan nata akwai wanda a cikin su za ga su ba su a cikin uwan nata wanda ba su zuwa su sai naqisa wasu suna zuwa kuma ta amma ko su zo naqisa din bari mu ci gaba da abin nan sai kada wa akhawatuha kada wa akhawatuha wannan zai da yi bayan dan kadan ne saboda na in muka shiga bayanin sa na dan tsauri ba a gane ba shi kada ana kira shi wato af'al muqaraba af'al muqaraba wato kamar ka ce wannan an kusa Allah ta'ala da yake cewa wa ma kadu yaf'alu sun yi amma da suka aikata sun aikata abin da aka ce sai amma da suka aikata kada al-mabaru yunzil saura kiris ruwa mai sauko saura kiris shine muqaraba saura kiris din nan da ake faɗa shine muqaraba to shi galibi su ma hukuncin irin na kana ne amma bambancin su da kana su kuma khabarin su ba da ma bai da ma khabar na asali sai da fi'ili kaga shi mun ce kada al-mabaru yunzil kaga yunzil fi'il mudari fi'il mudari sai da zama fi'ili fi'il ko fi'il mudari asara an ka tashi zaka yi da irabi al-mataru ismu kada khabar din kuma shine fi'ili sai zaka sai zama fi mahalli khabari kada an fahimta wannan saboda an kawo ne ka dai in ka fahimci asalin magana da mu muke shi kenan wannan naka saboda kariban kafa nake baka kada suna suna da yan uwa da yawa kamar su aushaka banda kuma kada kuma suna akwai kuma rassa akwai wanda daga afalul arraja kamar asa kaga asa asa Allahu an yu'ti bil fathi shi galibi asa in yazo shi ma dai kaga Allahu lafzul jalala shine ismu asa din amma an yu'ti al mazariya da kuma fi'ilin sa wannan shine fi mahalli khabar mubtada shi kuma shi kuma dole haka yake zuwa fi'ilin idan yazo kuma galibi an takan zo ta gabace shi fi'ili din to wannan shine af'al na na arraja banda shi kuma akwai af'al na na na na shuru af'al shuru وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ko ja'ala ko kuma mun ji a Hausa bace kawai sai ya tsara kaza kawai sai ya faru kaza kawai sai ya shiga kaza to wanda shine ja'ala shine bada'a shine tafiqa shine galibi aka zo da shi sai a ce ja'al al-atfal yal'abun kawai yara sai suka shiga wasa abin su to wannan shigan shine ja'ala to sai ja'al al-atfal yal'abuna kaga sai zama sunan sunan wato shi ja'alan shi al-aqwal kaga ya fito fili amma yal'abuna kaga lan fi'li to shi wannan shi ne bambanci tsakanin su da kana da kada amma in ba haka ba kusan hukuncin su daya ta fuskan cewa suna canja mubtada da khabar suna canza hukuncin su hukuncin su daya inda ka san dai kana Allahu ghafurur rahim da kana Allahu ghafurur rahima kusan ma'anar su daya da kada din in ba dan cewa su kada da akhwatuha su kuma suna khabar ne kan fi'ili ne ba ita ba fi'il mudari ba ne an gane ko sai kuma al-huruf al-mushabbihatu bi laysa sai kuma harfa kuma da suke kama da laysa harfa da suke kama da laysa su hudu ne ko ne la nafiya lil wahda ko kuma ma al-hijaziyya ko in ita ma nafiya a ayyuka amal laysa ko kuma lata ga su ma yanzu aikin su suna yin aiki ne irin na kana misali yanzu yanzu a a yanzu da ake sanyin nan wani sai ce ana sanyi sai ka ce a'a laisal jawu harran laisal jawu alhaw aljawu harrun kaga shine shine mutane da khabar amma kace laisal jawu harran ai yanayin ba mai zafi ne ba kaga yanzu aljawu ka ko damma ka ka cire laisa ta cire mishi asalin damman sa rufa'an sa bil damma sai ta ƙara sa masa irin damma din sai ta ƙara kawo harran kuma sai ta canza harrun din nan ta canza ta zama sali sama to shine laisal jawu harar kaga tayi aiki illa kana ita ba an fahimta wanda bai gane ba sai ya yi bayani insha Allah tunda muna kan bayani ne sai mu kara masa bayani na biyu kuma shine wanda ba irin hukuncin kana ba shine ma yansibul mubtada wa yarfa'u al khabar shine wanda in yazo ya same mubtada shi to sai ya mai da shi shi kuma akasin abin da kana ke yi sai suke cire bamban sai ya dawo ya sa mishi nasba nasba bil fathi ya sa mishi fataha a wajen kaga da ka ita kana ita tana cire bamban amma sai ta ƙara sa bamban a wajen amma ita inna tana cire bamban sai ta ƙara zuwa ta sa fataha a wajen to shi wa yarfa'ul khabar sai kuma khabar din kuma shi kuma sai ta cire mishi bamban sai ta ƙara masa bamban sai ta ƙara sa mishi aka shi suke yi su kamar Allahu ghafurur rahim suka ce inna Allah an ga yadda canza ko inna allaha sai ce ghafurur rahim shi kuma ghafurur sai aka cire bamma sai aka ƙara mai da mishi bamma da to wannan shine asalin hukunci din abinda ba su kawo adam ba shine na uku shine zanna wa akhawatuha ita kuma zanna ita ba ki ɗayan su ne take canza take canza sai ta mai da su nasba bil fatha an fahimta kamar ka ce zanantul jawwa harran ne tsammanin yanayin yana da zafi kaga aljawwa alharra kaga harran kaga duk ta mai da sanar wasu ita ba ina fata an fahimci abin nan to wannan su ne su sun raba su kashi biyu amma hakika na al'amari kashi uku ne akwai karawa akhawatuha wanda karawa akhawatuha hukuncin su daya laisa wa akhawatuha hukuncin su daya sai kuma inna wa akhawatuha sai kuma wanna wa akhawatuha wannan duka na farko suna daukan mubtada ne su sa su jidda mishi dhamman sa marfu'un bil dhamma sai kuma khabari su ɗauko sai su mai da shi mansuhun bil fatha su kuma inna suna yin akasi sai su ɗauko mubtada in suka ɗauko mubtada sai su mai da shi mansuhun bil fatha shi kuma khabar mubtada sai zama marfu'un bil dhamman sa su kuma banna gabaki da canza su suke yi sai su canza daga rufa'an su bil dhamma sai su mai da su su zama nasba bil fatha Allah ya sa an fahimta an fahimta ko to sai ce su suka ce awwalan oke sai wala la nafiya lil jinsi la nafiya lil jinsi aikin su daya da inna ita kuma la nafiya lil wahda aikin su daya da wannan me yake da wannan a kana dai kana aikin su daya da kana la nafiya lil wahda ba su ma yan wallaita wani ayan wallaita ne saboda aikin su daya da kana lafiya lilwada shine wato abinda ba wai za a iya samun yiwuwan cewa idan lokacin da ka kore sai ya zama akwai wani abin da yake baka togace ba yana nan a ciki misali ka ce la ahadun la ahadu fi dari ba dai dake da la ahada fi dari ba ce la ahada fi dari jinsin duwan inantan kowa a cikin gidan ka ka share amma an ka ce la ahadu fi dari akwai wa akwai akwai mai gadi amma dai a cikin gida su in gidan ba sa da an fahimci bambancin shi lafiya lil wahda da kuma lafiya lil jinsi a yace awwalan ma yarfa'u al mubtada wa yansibu al khabar abinda yake yake wato a yi ma mubtada rufa'a bi dhamma sai zama ya zai da mishi dhamma sai kuma ya zama khabar din ya ya mishi nasba wannan sune wa sune kana wa akhawatuha sune kana wa akhawatuha wa hiya af'alun nasikha su aikace-aikace ne wanda suke canza hukuncin mubtada da khabar tarfa'ul mubtada suna yi ma wato rufa muftada rufa'a dubban ma a gaban ma kurukuru a gab- a- a a karshen sa wa yusamma ismuha sai a kira wannan muftada ya zama an daina ce mishi muftada daga lokacin an koma ismu kana a daina ce mishi muftada a koma sunansa ismu kana wa tansibul khabar sai su koma su yi ma khabari nasba bil fatha wa yusamma khabaruha sai a koma ana cewa khabaru kana ba khabaru muftada ba kuma ana ce ana ce musu khabaru kana wa qad ittafaqa an-nuhatu duk malaman nahawu sun ittifaqi ala anna adadaha cewa adadin yan uwan kanan nan 13 su sha uku ne fi'lan wa hiya kana asbaha adha dhalla amsa bata sara laysa ma zala ma bariha ma fatiha man fakka ma dama waɗannan su ne yan uwan kana wannan su ne ‘yan uwan kana kuma duka yanayin aikinsu dangane da muftada khabar ɗaya ne duk abin da suke yi suna ɗaukan muftada ne sai su canza masa wannan rufa'an nasa amma su ɗauko wani rufa'an sake sa masa dubban ma sai kuma su canza khabarinsa sai su mai da shi nasu ba bil fata da fata duk aikin su ɗaya ne amma ta fuskan aiki ta fuskan wato kasancewarsu wani lokaci suna zuwa da ma'anarsu cikakken ma'anarsu yadda na faɗa ɗazu ta amma ko na isa sun kasu kashi biyu akwai wanda za ga su ba sa zuwa sai naƙisa wato abin da kira naƙisa tauyayyu dole sai ka kawo musu da mutane kabar su dole sai ka kawo musu in ka ce ba kawo kabar mutum ma'ana ba ta cika ba wa'anda suke da irin wannan hukunci su ne kamar su laisa da ma fati'a da ma zala in ka ce ba zai ka ce laisa jawo ka shiru ba har abada an fahimta sai dai ka ce laisa jawo harar dole ka kawo shi kabarinsa shi ma haka ma fati'a haka ma zala akwai wanda kuma su a cikinsu wasu sukan zo tamma su yi ittifa'i su wadatu da fa'ilinsu wasu kuma sukan zo rairu tamma ya zama suna bukatar mutum ismu ha da khabaruha wani lokaci sukan zo a haka kamar kana kana takan zo da irin wannan kamar amsa kamar asbaha kamar abha kamar bata kamar sara duk sukan zo da ma'ana na waqa'a hadatha wujida da sauransu duk wani abu da yake nuna da hasala abin ya riga ya faru kafin fitina fitina ta auku kanatin lintikhabat ai an gama zabi zabi ta zabi an riga an yi kaga wannan ba kana cewa wato kana cewa ne ya auku ba kana cewa zabi ya kasance kaza ba inda in ka kuma kace ma'anarsa shine zabi ya kasance kaza to dole ka kawo mishi khabarin sa dan ka ce ya kasance to me ya kasance dole ka kawo labarin kenan kuma amma in ka ce yana da ma'anar cewa ya auku ya faru to shine kafilin tikhabat kana Allah ubangiji afkacce ne ya da matan shi samamme ne ya samu kaga ba kana bada labarin wai ya kasance yayi wani abu ne ba menene bambanci a ta fuskan tauhidi Muhammad muke yankan tauhidi in ka ce wa kana Allah ghafurur rahima ana maganan wannan sufan ubangiji da bai da shi sanar same ta ya ake nufi
dama yana da ita da to a lokacin da ya aiki ya aiki da ita ba za a ce lokacin ya ya same ta ba dama tun tana da akwai ta tattare da shi ba lokacin da ya ya aiki da ita ake na halitta eh a lokacin da ya fara halitta kuma da za a iya fara ai wannan akwai shi ai wannan dole ai wannan ai ta kakidan kowa ne abinda nake magana cewa wa kana Allahu ghafurur rahima wannan yana nuni zuwa cewa da can bai kasance mai gafarin ba sai a lokacin da ya faɗa din ne shine wato ganin gafarin ta afku ko ko a tunda ai ba ta amma bace ba ta amma na
يقول يقول الله وهو مبتدا ويتعين عنه وتعين مضاري mm.
يقول الله وهو مشرك لا يعلم ان يقول وهو مشرك ضعيف
wannan wani lokaci zai iya ɗauka amma dai abin da ya fi sauƙi abin da ya fi sauƙi ka faɗa shine a nan kai nuna nan bi ma'ana a littisa kasancewa da ake magana kamar kai ne da ai dama ya kasance mutum ne mai karamci wato karamci sifar ce in ka ce wa kana Allahu ghafurur rahima ai Allahu muttasifun bi sifatil ghufrani war rahma an fahimta saboda haka anan ba ana maganan tajdidin wannan gafaran ba duk da ta fuskar a'yanul ghufran ta tajaddada ai gafaran da zai yi ma bayi dan tashi alkiyama har ya sa su fito daga wuta ai bai riga yayi ba tukuna zai yi amma wannan ɗaya ɗayewan su suna suna sabantuwa yana yi yana yi yana yi har zuwa babu ƙarshe amma yaushe ya fara samu a ba tuntun da matan da su fara hamansa amma ka ce wa kana Allahu ghafurur rahima sai ka ce ai kana Allahu muttasifan bi sifatil ghufran war rahma yawwa ya riga ya sifanta da wannan yawwa to wannan shine abu da ake magana to suka sun kawo su akhawatu kana din sun kawo akhawatu kana kana asbaha da abha asbaha galibin al'amari ana magana ana ana daukar shi ne a lokacin da safe da safe shine asbahan nasu sa'ini asbahan nasu sa'inin mutane sun waye gari suna azumi kaga wannan asbaha wayan gari sai abha abha lokacin buha duk kusan ma'anar su duk kanin ne amma dai ana kuma izra da lokaci a yanzu amsa lokacin maraice amsa lokacin maraice ce kamar ka ce amsa amsan nasu amsan nasu muntakibi mutane sun waye gari halin kasancewarsu masu zaɓe sun yi zaɓe amsan nasu kha'ifin min alfitila mutane sun yi maraice sun yi maraice wato yin yamma ta musu suna cikin tsoron rafin tunan da ake fama a yanzu amsan nasu kha'ifin min alfitila an fahimci an fahimta in ka tashi za ka yi irabi kace kana Allahu kana fi'l madi naqis Allahu lafzul jalala galibi masu addini in suka zo da Allahu ba sa cewa kawai sai Allahu kaza sai ce lafzul jalala ismu kana marfu'un bi dhamma al-zahira fi akhirih abinda ka faɗa shine lafazin ubangiji na Allahu nan wato suna ne na kana kuma an mushi rufa'a rufa'an kuma alamar rufa'an ga ta nan ƙuƙun ban ana ganin ta a ƙarshen sa ghafuran rahima su kuma khabaru kana mansubun bil fatha al-zahira fi akhirih gashi na kaga su ƙurƙu su ma to wannan su ne shi ake musu shi ma asbahan nasu farihina duk ma'anar su daya amsan nasu farihina duk ma'anar su daya duk wannan annasu ismu asbaha farihina خبر أصبح أصبح sai kuma sai bata bata shi galibi ka kwana akan wani abu bata alharisu na'iman ka ce ya maka gadi sai aka ji aka mishi na bacci ya ta baccin sa aka saka sai ka zuka ce ai bata alharisu na'iman kwana yana yana wannan to a wani lokaci dai yakan zo ba da ma'anan ko bai mabitin ko bai tutan ba ana magana ka mutsalakin kana din misali ya zama yana ta tunani kan wani abu kamar a ce ba ta rajulu yufakkiru fil islam ai ya jima yana tunanin musulunci ya kwana yana tunanin musulunci shine ba ta bai tuta shine ba ta harisu na'iman sai sara sara kuma wannan bi ma'ana sairura yana nuna zuwa ga cewa wato abu ya kasance ya zama bayan da can bai zo ba bai zama ba kace sara al-muallimu ko kuma sara al-talibu mujtahidan صار الطالب مجتهدا طالب يا زمو بأبري الطالب اسم صار مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره شكما مجتهدا خبر آه صار شما منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره هذا بزام شيء صار الطالب مجتهد ما إنك فلا كاي كسكري دول ولا شيء صار الطالب مجتهدا مجتهد ما in ka faɗa kayan kuskure sai ka ce sara ƙwalibu saboda me saboda shi sunan sara irin kana ne duk sunan da ya zo ya ci da shi dole ya zama yana da marfu'un bibban ma a ce a ƙwalibu khabarinsa labarinsa dole ya zama mansubun bil fatha a ce mujtahidan ba shi yana ka ce sara ƙwaliba mujtahidun ba zai yiwu ba an yi kuskure ba shi ka ce sara a ƙwalibi kuskure aka yi sai da kace sara qalibu mujtahidan haka yake Allah sa an fahimta to sai laisa shine laisa aljawu harran laisa alkitabu mufidan wannan kaga duka yana aiki aiki ne irin na abin bai zamo ba littafin bai zamo mai amfani ba laisa rajulu nafi'an mutum bai zama yana da wani amfani yana amfani da mutane ba to wannan kaga shi ma yana aiki irin na laisa a sai dai shi kamar da muka faɗa laisa da yan uwanta da su ma zalana da su da su ma fati'a kusan su ba ka iya cewa kullum shi suka zo suna buƙatan khabarinsu su kowace suka zo suna bukatar kabari sabanin kana wani lokaci suka zama tamma wani lokaci zama na dawa kaisa sai ma zana ma zana bai gushe ba ko ka ce lam ya zan ko ka ce lan ya zana duk ma'anan su ɗaya duka in ka kawo su to suna bukatan mubtada da khabar mubtada kuma suna ake inna kana mubtada ya zama yana da bamma marfu'un bil bamma khabar din kuma ya zama wato mansubun ne bil fatha ka ce kama ka ce ma zalar rasulu gaziban ma zalar rasulu gaziban da ya gushe bai na a cikin fushinsa kaga ar rasulu ismu ma zala marfu'un bin dhamma gaziban khabaru ma zala mansubun bil fatha kaga ba za ka ce ma zala rajuli ba ba za ka ce ma zala rajula ba sai ka ce ma zala rajulu ba kuma za ka ce gazibin ba ko gazibun ba sai da kace gaziban saboda me saboda ma zala yan yar uwa kana ce ita ma tana aiki irin na kana in ka kawai ka dabarbace ka ga yan uwan wanne ne yan uwan kana to kace kana lahu gafur rahim da zuwa kula shikenan kawai sai ka tida a sai shi ma ma zala baya zuwa in dai ya zo in ka kara mishi wannan ma din kolan kolan to baya zuwa sai naqis baya zuwa sai naqis sai ma bariha shi ma duk ma'anar su daya duk da ya gushe ba shine ma bari'a rajulun ghadiban ma bariha nasu yantakhibun kaga ba su gushe ba ba su gushe ba sai ma fati'a shi ma dai ma fati'a duk ma'anar shi daya da ma zala da man fakka duk ma'anar su daya da ma zala man fakka rajulun ghadiban duk ma'anar su daya shi kaga ma zala ma bariha ma fati'a duka wannan ma nafiya ce maɗin lafiya ce aka haɗa ta da zala to amma ita wannan ma dama maɗin ba lafiya ba ce maɗin mazariya ce maɗin mazariya ce dama ba yana nan da yimuwa ba da wawa ba to ba nan ka kawai dawam ne ba nan ka kawai dawam abinda kawai kake magana kenan kana ya kawo balla ko oke mun kawo balla shi ma balla tana nufin kawai istimrariya da abin in ka ce in ka ce ظل الحارس كما ظل زيد صامتا ظل زيد صامتا wato istamar zaidun samitan baqiya zaidun samitan shine wato valla valla wato istamar ya ci gaba ya ci gaba da wanzuwa valla wajhu muswaddan wato fuskar sa zai ci gaba da wanzuwa cikin kunci duk da wani lokaci ta zo da ma'anan wato kamar kada din ko asbaha ko sara ta zo da wannan ma'ana din to sai ma dama muka ce ma dama wannan duka ita ita wato mazdariya ce ita taka zo da ma'anar mazdar ce in ka ce kaman inda Allah ta'ala ke cewa ma dama ta samawati wal ard kaga ai dawama samawati wal ard shine ma dama ya wato ya zo ya zo ba shi kadai bane akwai ma dumtu hayyan ai ma dama isa hayyan ma dama isa hayyan wato adimantar rayuwar isa to shi ga abin da ya ci gaba da yi shi ne madin tu hayyan madin tu hayyan ai kamar in ka cire madin tu wannan ta'ul fa'il din ka sa isa a wurin kamar ka ce ne ma dama isa hayyan sai ya wallu yadhkuru rabbahu ma dama hayyan ai ma dama huwa hayyan kaga huwa anan shine ismu ma dama hayyan kuma shine khabaru ma dama yawwa barakallahu fik to shi akan waɗannan abu waɗannan da muka faɗa akwai mai tambaya a duba a gani kana kama dama wannan ma din mazariya ce ma'anar su ma'anar shi dawa ko baka mazariya ce ai dawa mu ba baka uku ma dama isa ma dama dumtu hayyan ai dawami wa baqa'i muddata muddata dawami wa baqa'i shine shine ma dama wannan ma din mazariya ce kuma wato tana nuna kuma mudda ce mu ci gaba yau babu babu matsala ko yauwa to sai wani lokaci akan samu kaga al'asulu shine sunan kana da akhwatuha ya zama shine farko kuma ya zama ya zama khabaruha shine na biyu to wani lokaci aka samu dalilai da yake sa sai a gabatar da su dalilai da yawa abinda nake san dai ku gane dai ana samu din ba mu shiga cikin filla fillan maganan ba irin wannan ya zo a Qur'ani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kaga nasrul mu'min shine khabaru abin nasrul mu'min na haqqun alaina shine asalin kalma nasru shine mubtada haqqun alaina shine khabar mubtada taimakon mu ne wajibi da muka wajabta maka mu da Allah da masha Allah wajibi da muka wajabta maka mu to in in da ubangiji ta ce wa kana haqqan alaina ya fara kawo labarin kafin ya kawo mubtada din mu'akhar to sai ya zama ismu kana a lokacin shine nasru yana da bamma haqqan alaina ko shine wannan to wannan in yazo kusan da shi akwai dalilin da yake sa aka samu haka wani lokaci ma yakan zama duka zai iya zama khabar mubtada ya zama khabar khabar ya zama mubtada kamar hadithin mu'az innaka ta'ati qauman ahla kitabi fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ko kuma fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah wannan duka yayi wannan ko awwal din ya zama ismu kana ko ya zama khabaru kana ko shahadatu ya zama ismu kana ko ya zama khabaru kana wannan biya halitta ana samun haka amma dai kar mu kar mu shiga cikin ƙa'idodin ya mana yawa a dai fahimta cewa ana samun haka kamar laysa albirra an tuwallu wujuhakum asalin sa aka ga albirra ana zama khabaru laysa ne duk zama an alaltu duk zama ismu laysa din amma ubangiji anan ya ga dama ya kawo shi a matsayin khabaru laysa sai zama taqdiri laysa tawliyatukum wujuhakum huwa albirra sai zama nan tauli wato laisa albirra albirra shine ismu laisa an tuwallu wujuhakum shine kuma afwan albirra shine khabaru laisa an tuwallu wujuhakum kuma zai zama shine ismu laisa muakhar wa taqdir laisa tawliyatukum wujuhakum huwa albirra akwai da bai gane ba an fahimci maganar kana da ahwatuha ko da dai ba gane dan abin da muka faɗa ƙarshe ƙarshen nan ba amma an dai gane cewa kana da ƴan uwanta in ta kasa mubtala da khabar a yayin da muka wasu faɗe shi a baya in ta tana su to tana canza sunanta ko khabar mubtada ya zama wato ya da marfu'un bibban ba sai a kira shi ismu kana ko kuma zai ta sami kuma khabaru kana din alkhabar sai ta canza shi zama ya da mansubi ne bil fatha sai a kira shi khabaru kana an fahimci wannan ko an fahimta sosai to na'am a ina eh a tana zuwa a shi ne asalinta amma kamar na ce maka kamar gida ne mai fenti fari to da aka tashi kuma sai ka zo ka sa mushi wani kuma sabon fentin farin to kaga ai ka sa jaddada mushi abin da dama sai yana da shi ne dama ta shi asalin suna a larabci duk wani suna shi ne wato ka kira in za ka faɗe shi ka faɗe shi da rufa muhammadun zaidun kitabun kalamun ba shi wa kalama sai ce kalamun haka masjidun suƙun sai dai ka kira shi da marfu'un ne bibban ba koyaushe ala lifida'i haka dai wani marfu'un ne bibban ba ala lifida'i saboda shi ne mafari kuma labarinsa shi ma labarin mubtada din abin da zaka bada labari a kansa shi ma asalinsa shi ma zai dauki labarin mai gidansa da yake bayarwa ne al-ilmu nurun al-ilmu nafi'un al-busanu jamilun kaga duka bamba bamba marfu'un bi bamba marfu'un bi bamba in kaga ya canja to sai da in akwai wani aikatau da yayi aiki a kansa akwai wani abu da ya tsikare shi ya samu dalilin canza shi na'am kamar asbaha fuad fuadu ummi musa fariga ana fuadu kaga ismu asbaha farigan shine khabaru asbaha wannan ummi musa din mu da Allahu Allahu ilayhi da sha'a wannan to Allah ya sa an fahimci karatun sosai a sai suka bar suka cewa kana ba akhawatu min haythu al-amal yanzu yi magana akan kana da yan uwanta ta fuskar aiki kana inda kana ta zo a cikin Qur'ani تامة شين فدى الله تعالى وإن كان ذو عسرة نظرة إلى إلى ميسرة wato in wannan ba kana ne tamma a ciki take wato in mutum yana cikin halin kunci in ya in ya in wato an samu kunci kunci ta bukata afka masa ba zai iya biyan bashin ba to sai a tsahirta masa shine in kana bu'u usratin wala da to ila mai sara wannan kana ce ta amma to um na zan tashi ba to yace sai kana wa akhwatuha min haythu al-amal kana da aikace aikacenta da yan uwanta ta fuskan wato yanayin aikin su وينقسم من حيث العمل الى ثلاثه اقسام sunka wato kana ta ka da ni da yan uwanta sun kasu ta fuskan aikin su zuwa kashi uku akwai na daya af'alun ta'malu bi ghairi shartin wato akwai aikace aikace fi'ilai ne fi'ilai ma bi annawaqis wanda suke yin aiki ba tare da shar'i ba wa hiya thamaniya su takwas ne wa hiya thamaniya af'ali kana asbaha abha dhalla amsa bata sara laysa waɗannan su suna ɗaukar mutane da khabar ne su yi aiki a kansa su tsikare shi su canza shi zuwa yadda suke so su yi nasahinsa shi ne a nasu aiko canza mashi hukunci babu sharaɗi in dai sun shiga kawai za su yi wannan aikin nasu qala ta'ala asbahtum bi ni'matihi ikhwana ai asbahtum antum antum shine ismu kana ismu asbah ikhwana kuma shine khabaru khabaru khabaru wannan khabaru asbaha wanda bi ni'mati kuma jarul majrur ne ko sai af'alu yushraqu fi 'amaliha an takuna masbuqatan bi adati nafyin aw nahyin aw du'a'in shine wato a wasu fi'ilai su kuma wanda suke su sharadin su aiki in ana bukatar su aiki aiki irin na kayan din to shine zama akwai wani abin da ya riga yesu shine adati nahyin ko nafiyin ko du'a'in ko kace zala sai dole kawo ma zala ko lam yazal ko la ta ko ko la ta nahi ko bariha ka kawo ma bariha ko ma fati aka kawo ko ma baka ka kawo wato ka kawo shi ma a gaban sa shi ma fati an ka kawo shi ma ko lafiya ko lahiya ko ko du'a'i duk du'a'i duk wannan kaga kusa da abu ne kawai abu ne wa qala ta'ala lan nabra alaihi atifina lan nabraha alaihi akifin mu za mu gushe ba muna za mu cika ta karkarewa a abinda muke akai kaga kaga nan lan nabraha ai gashi lan ne ba da ba nan ba ai ba ta zo ba lan ce ta zo amma kaga ta yi aiki irin na wannan lan ta yi daidai take da ma dukkan su nafiyat ne dukkan su nawafi ne suna suna share suna wato kowane abu ne gashi kuma sai ya zama me ismu lan anan me ismu lan eh lan nabarha alayhi aakifina me ismu lan zaka kaddara ne nahnu lan nabraha nahnu aakifina nahnu lan nabra wannan taqdim zaka yi nahnu shine ismu lan kaman ka ce ne lan yabraha an-nasu aakifina kaga yanzu ya fito fili amma tunda yanzu kai kake magana din sai kace lan nabraha ai taqdiri mu din bai din ba za mu gushe ba eh akwai na uku ma yi shawabu fi amalihi an tasbaqahu ma al-masdariyya al-zarfiyya shine abinda sharadin sa shi in ana bukatar yi aiki sai ya zama ma masdariya zarfiyya ta gabace shi shine wanda nace muku na madama ita madama din zaka ita ma zuwa ga masdarin ta kace dawam kuma yana nuni zuwa ga mudda shine zarfiyya din mudda lokaci wa huwa fi'lu madama shine kace ma dumtu hayya وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله تعالى يا من وصلت إن صلى إن زكاة دوام حياتي مدة بقائي أم فهمت؟ أو رأيواتا saboda haka wannan ma dama din ba ta lafiya ba ce ta mazdariya ce wanziya fa'ida an fahimta waɗannan abubuwa an gane su ko insha Allah ta'ala alhamdulillah sai fa'ida wannan fa'idoji ne kawai zai bamu ya juzu haffu nuni mubari'in ya juzu haffu nuni mubari'i kana da arba'ati shuru ya halatta a share nunin ta mubari'i ta mubari'in kana da sharɗai guda hudu an ya kuna mubari'uha majzuman ya zama mubari'in ya zama majzumun ne bi jazimishi da wani abin da ya zo daga cikin harfofin jawazim wanda suke jazzama fi'il mudari jazzama fi'il mudari shi ne su zo su sabbaba miki ta masu kuni shine asali alamatu jazmin al-asliya shine as-sukun akwai ne yabiya dai amma yanzu ku rike dai as-sukun ne zan magana kamar a ce a a kamar a ce a kana ya akulu la ta'kul kaga ya wannan ladin nahiya ce sai ta sabbaba fi'il mudari ya zama ya da sukuni la ta'kul ba za ka ce la ta'kula ba ba za ka ce la ta'kuli ba ba za ka ce la ta'kulu ba sai ka ce la ta'kul ko kuma ka ce lam ya'kul an bayyana ko ka ce wa lam ma ya'kul wannan lamma din inna inna fiya ce a baba ko shi ke zuwa a abu sai wa lam ma ya'kul wa lam ma ya'lamu Allah wanda kawo ai an san wa lam ma ya'lam Allah wannan an kawo shi tilkasa ne saboda iltika usaki ne kamar da aka sani a saboda haka to idan wannan fi'il mudari idan na kana ya zama akwai wani wani harafi jazimi mai sababa shi ya samu jazma ya gabace shi to za halatta yanzu a share mishi wani nunun din ta kun ta kana ya kunu kun wannan kun ya ka'a ta share haka an share na farko an takuna alamata jazmil mudari'i as-sukun ya zama kuma alaman mubari'in an mashi jazma din shine a sukuni yazo a kurkuru an gan shi a same shi gashi kun to a sami la ta kun to gashi an sami nun wato majzum bi la annahiya bi sukun zahir fi akhiri Allah ya kuna mubari'uha muttasilan bi dhamir kai zama mubari'in ya zama ya kaji da wani dhamiri ya ba shi dhamiri ألا يكون ألا يكون ما بعد مضارعها المجزوم بسكون حرفا ساكنا كريه زما harafin da ya zama biyu bayan kana ya kunu kun din ya zama kuma harafi ya sake fa wa mithlu mastawfa fi shurut al-hazf qawlu ta'ala wa lam aku baghiya yace in kana bukatar wannan misalin wanda ya zama ya cika wannan sharadan shine fa Allah ta'ala wa lam aku baghiya asan ta ai wa lam akun baghiya to yanzu duba mu gani shin aku din nan akwai jazin da ya gabace shi iya akwai jazin me jazin din lam kaga akwai wani jazin wani wanda ya sabba mashi jazma da sukun sannan kuma alamatu mubari'ihi as-sukun tabbata haka take a cikin abin da shi lam akun gashi alamatu mubari'i inda zaka dawo da dole kuma ya a cikin mubari'in kun din a kun din akwai wato bamiri babu bamiri kaga ya cikin shar'i na uku sannan kuma harafin da ya zo harafi da mutaharrik ko sakin mutaharrik ne to kaga shike na cika wannan sharri naka in ka samu wannan ya halatta ka cire nunu din iktisara ka ce walam aku bagiya ba sai ka ce walam aku bagiyan ba ka ce walam aku bagiya kawai wannan fa'ida ce baya cikin darasin mu wanda dai ji bai gane ba da bari alhamdulillah ta zai gane amma dai mu dai gane kana ba ka wato ha wannan fa'idoji ne dan ba zai yi mu wuce wani mu karanta ba inda akwai masu bi da yawa فائدة فائدة تبيو هناك أربعة حروف في اللغة العربية أكوي حرف في قداه لا رفي تعمل عمل ليس وانا تكسكي ين أيكي أيكي إرن ليس فترفع المبتدا سيتيما مبتدا رفع يسمى اسمها سيأكلانا مبتدا إن دسونا دسونا ليس وتنصب الخبر كما سيتيما خبر وتنصب ويسمى خبرها سيأكلانا خبر إن asali akabar mutane ne zama suna shi ma ya zama kabar laisa wa hiya mushabbihatun bi laisa fi nafi wal amali minha kuma suna da kama da laisa a wajen kore aiki da kuma aikin da suke yi din wacce ce ta farko shine ma hijaziya ma al hijaziya ana kanta hijaziya saboda wanda suke sanya ta suke yin aiki su ne mutanen makka da madina wanda suke yawayan su amma wasu ragowar larabawa ba sa sa jakta aiki sun dai da cewa ita ma nafiya ce sun yarda cewa ita ma lafiya ce amma ba sa ta ta aiki kamar ka ce laisal jawu harran ka ce mal jawu harran to su a wajen larabawan hijaz sai su ta aiki inda laisa sai mal jawu kare ya aiki harran ya aiki amma a wajen wasu su kuma sai ce mal jawu harrun kawai ba ko shi take aiki ba a wajen mutanen hijaz wa sumiyat hijaziyya لأن أهل الحجاز هم الذين a yu'minuna ha amala laisa su ne suke yin aiki sa take aiki aiki irin laisa wa amma ahl tamim fa in kanu yarawna anha tashbihu laisa su ahl tamim ko da suna ganin tayi kama da laisa a ma'ananta min haythu ifadatuha annafiya ta yadda suke fa'idantar da wato korewa illa annahum yu'minuna ha sai dai su suna wofatar da aikinta ba ta aiki a wajen su lai iya muhmala ita wofatacciya ce ba ta aiki wato ita baru lugat al-hijaz hiya al-ardh to amma dai wato lugat al-hijaz ta fi gwari ta fi linjayi wal aqwa ta fi karfi la'anna al-qur'an nazala bi lughatin fa al-qur'an ya sauka da yaran su قال تعالى قال تعالى ياتي ما هذا بشرك اي ليس هذا بشرك هذا gashi ta yi aiki anan ina ina ne ismu ismu ma shine wannan abu da ake ishara zuwa ga shi bashara kuma shine kuma khabaru ma kaman kace ne ma huwa bashara kaman kace ne ma huwa bashara hada ai kana nuna shi ne hada ai kamsa ɗaya daga ɗaya daga cikin hanyoyi ne na na ma'arifa ai dole ai ma'arifa kake nunawa kai abin da kake ishara zuwa gare shi ai ma'arifa ne an san shi ma hunna ummahatihim ba ce ummahatuhum ba kaga asali a ce hunna ummahatuhum amma tunda ma din ta yi aiki inda ba ta yi aiki ba ta zama irin an yi mata da irabi inda an ahal tamim sai da ce ma hunna ummahatuhum amma tunda ta yi aiki ta zama ijaziyya sai zama ma hunna ummahatihim hunna shine ismu ma ummahatihim ko shine khabaru ma banda shi banda ma hijaziya akwai in akwai kuma kamar in hada illa malakun kare kamar in hada in yusufu hada illa malakun kare kaga wannan in ita ma ayu la amal laysa ce kamar kamar wato wannan lata walata hina manas ita ita tana da bambancin hukunci ita galibi in ta zo asma'u zaman ne yake zuwa gabanta asma'u zaman kamar su hina da abin da ya kama da hina lokaci sunan lokaci shi ke zuwa gabanta sannan kuma sai dai ka share ɗaya daga ciki ko ka share sunanta ko ka share kamarinta in ka amma galibi an fi share sunanta kaga anan qur'ani shi ma cewa yi wala ta hina manas ma'anahu wala ta alhinu hina manas alhinu din shine ismu lata an share shi mahbub shi kuma hina manas khabar lata din shi kuma an an tabbatar da shi in ba ku ai za ka iya cewa kuma wala talhinu za ka ce hina manas din ba mala ce wa yakturu wuqu'u khabari ma masbuq wannan da fa'idodi ne so wanda ya fahimci katin sosai za san zai gane fa'idar wa yakturu wuqu'u khabari ma masbuqan bil ba'i da yawa da yawa a larabci akan zo wajen khabaru ma din nan sai ya zama an kafin a kawo kamar ma an gabace shi da babu azza'ira ta kare wanda yake ƙara ƙarfa zance sai ya kuna al-khabar majruran lafzan mansuban mahallan sai ya zama wato shi khabar mubtada din khabar ma din ya zama jarwar majrur dan da wasu riƙasa a lafazi amma kuma mahallin mahalli ne da nasba saboda shi khabar ma ne نحو قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هذا بظلام شيء خبر معنى inda ba alqur'ani zaka cewa ma rabbuka wallaman lil abid wa ma rabbuka wallaman lil abid amma sai aka rabu shi bawul sai ka ce to wannan ma hijaziyya al'adatu amal laysa rabbuka lafdu jalala rabbuka wannan ismu ma مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف كاف مضاف إليه باء حرف الجر الزائد ظلام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره وانا للعبير كما وانا شيء ما ده حرف جل ده مجرور انسا سيكا وال والجملة وكما كتير وظلام في محل نصب خبر ما الحجازية kaga haka zaka mai da shi don asalinsa ya zauna ne ya toshe matoshi ne na nasu ba da ya kamata a same shi inda babu ba zai zama ma rabuka vallaman ne amma tun da ya zo a waje ne na alhama jari wani majaru sai canza lafwan amma mahallan kuma wannan mansub ne a duba ga akwai tambaya za mu shiga inna wa akhawatuha za mu shiga inna wa akhawatuha abin da ban faɗa ba shi ne dai wannan wannan wa akwatuwa kamar da nace ita da mufta ya da kabar din take ya canza suka zama su zama sa da wasali sama duka mansubun bil fatha amma in ka tashi ba cewa za ka yi ismu hada khabar ma ba za ka ce kawai maf'ul awwal wa maf'ul thani maf'ul awwal maf'ul thani banda banda sa da sa da yan uwa da yawa Ah, akwai wanna afa af'al qulub akwai af'al tafsir wannan duka ba zan takura da yawa ba kar a samu yi dan abu na amma kamar ka ce wannan wannan zalimu annasa juhalan azzalimin yayi tsammanin mutane duk jahilai ne kaga wanna ga fi'il annasu fa'il aljahilu azzalimu afwan azzalimu shine wato fa'il annasa maf'ul al-awwal juhalan maf'ul al-thani an fahimta haka kuma wajada wajada bi ma'ana alima wajada talibu at-ta'alluma sahlan وجد الطالب التعلم سهلا كما رآه شما رؤيا بصرية بصرية علمية كما كتي آه رأى الناس هو رأى الرعاية آه يا يا لامتي رأى الرعاية الضرائب ظلما إنما أنا تفهم هذا دهرادي بقى kace ra'an ra'aya talakawa sun sun fahimci dai cewa shine ra'a nan ru'ya basariya ce sun fahimci cewa wannan abin da aka aza musu na to zalunci ne shine ra'ayar ra'ar ra'aya ad-dara'iba zulman to wannan su ne kusan aikin su banda kamar hasiba hasiban nasu al-amanata khuluqan kariman hasiban nasu al-amanata khuluqan kariman kamar khala khala ma'ana shi zanna ma'ana shi zanna khala al-iflu al-ilma sahlan ay zanna al-iflu al-ilma sahlan da sauransu to sai a je a ta dubawa wannan shine wannan ina jin mun cika sharadin za mu bari magana kan inda ragowa lokaci ya bayi kuma da babar cinye lokacin sosai to amma dai wallahi musta'an ثانيا النبي ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر abin da shi yake zo ya tasa mubtada ai mubtada muka ce shine abu wannan mawdu'in magana wanda ake bada shi aka ake bada labari khabar ko baka ce kuma shi ne yake bada labarin mubtada ilimi haske ne menene mubtadan kenan ilimi me yake bada labarin ilimi din ake shine haske zaka shine khabar to shikenan sai a sami inna da yan uwanta sun san dasa al-ilmu nurun da to me suke yi su shine sunan farko da aka samu yana shine mubtada sai canza shi sai zama sai zama ya da wata sama mansubin nabi fatha suna nabi kuma sai su bashi ko su cire mishi zamban sai su kara shi zamban man kuma karin fenti kuma a kara shi karin fenti kuma Allahu ghafurur rahim sai su ce inna Allaha ghafurur rahim kaga asali Allahu ne amma da inna tazo sai ta da shi inna Allaha kaga ba za ka ce inna Allahi ba za ka ce inna Allahi ba za ka ce inna Allahu ba sai ka ce inna Allaha inda wa aka wata kenan wa hiya sitatu hurufin harfa ne guda shida inna anna lakinna laita la'alla tadkhulu ala al-jumlati al-ismiyya su suna shiga cikin jumla ismiyya jumla ta suna ce jumla ta suna baki daya fa tansibu al-mubtada sai ka samu mubtada sai ta mishi nasba wa yusamma ismuha sai a kira wannan sunanta وترفع الخبر تنهى ما خبر تمش رفع ويسمى خبرها نحو إن العلم نافع هذا أسلسة العلم نافع تقول ما جاء إذا ما علم سبب زوين إن إن العلم نافع وانا كنت دم عيبا ذي ولو حلا با لا يسمى الشيء معانيها معنا معلون انت إن كثير التوكيد نحو قوله تعالى inna kowace ka ganta tana fa'insar da wata tabbatarwa ne ka ce Allahu ghafur ka ce lallai ubangiji ne gafara ne mai rahama to kaga inna Allah ghafurur rahim anna tufiru tawkid wal masdariya ita tana fa'insar tawkid ne ita ma kamar inna da kuma masdariya wato in ta zo a tsakiya za ka iya canza ta da an hatu awwal wa ma'amula ya bi masdari saboda ana iya canza ta a juya ta ta kowa masdari ta kowa masdari nahu alimtu bi annaka musafir na san cewa kai matafiyi ne ai alimtu bi safarika alimtu bi safari ka ka canza shi zuwa ga mazari to da kai zama ta zama anna tawkiliya ce mazariya ce a asalin illa in ta zo shine kai mata wasali ƙasa wannan hamzan da tata ka ce inda kaka ce anna ba ka yi mata wasali hamzan ka ta zama alif da tashi da wasali sama ya zama anna sai in ta zo a tsakiya amma in dai inna ta zo a farkon magana to sai ba za ka ce anna Allah ba sai ka ce inna Allah gafurur rahim haka zalika in ta zo bayan harafin qala ko ya qulu ko qul to wannan sai dai hamza din ka kai mishi wasali kasar za ka ce qul anna Allah ba sai ka ce qul inna Allah eh qul ya ya zuwa Qur'ani eh a ba wannan ba shi bane wannan eh kau qala ko qul ko wani abu aka dai zaku ganshi da Qur'ani ko ya zo in kace qala inna ta bayan qala to sai zama inna ba ba ba annan kwata kwata eh na maji ba akwai wani akwai hukunci wannan ko illa ko sauransu wannan duk suna da hukunce hukunce akwai wanda za su ga kamar illa illa innani ko illa annani ya cancanta ya ya ya ya danganta wani lokaci aka samu bambancin da irabi da kuma yanayin ma'ana sai ka'anna ka'anna tafiru tashbiha ya ce tashbita tashbiha ku gyara shi ka'anna ita tana fa'idar da wato kamanta wani abu da wani abu ne كأن الشمس قرة ملتهبة wato kai kai ka ce wato rana wata kwallo ce mai haske mai keta wato wanda yake zafinta yana ketawa da sauran tsarin alamar baka kaga ka anna shamsa ya yi mishi sama kurratun multahiba ya mishi bamba kaga a shamsa shine ismu ka anna كرة ملتهبة شيني خبر كأن كأن المجاهد أسد كأن المجاهد أسد كذا المجاهد اسم كأن أسد خبر كأن زي يمشي كأن المجاهد بزي يبا زي يمشي كأن المجاهد بزي يبا سيدا مشي كأن المجاهد سبب زوا مي سبب زوا كأن سبب مي سبب كأن daga ta daga cikin inna wa akhwatuha inna wa anna wanda suke تنصب المبتدا وترفع الخبر sai lakinna lakinna tufidu listidrak tana fa'idatar da ka an karar da kanka ne wani abu kamar ka ce zaidun ghani da lakinna huwa bakhilun ai lakinna zaidan bakhilun zaidun ghaniyun zaidu mawadaci ne lakinna zaidan ghani bakhilun kaga zaidan shine wato ismu lakinna بخيل كما شيني خبر لكن زي يمشي لكن زيد بزي يجوا زي يمشي لكن زيد بزي يجوا sai dai idan muna son mu mishi ce zaidu mu canza wannan wannan tashiridin da ake manuna shi lakin lakin zaidun bakhilun to wannan ka iya yi amma in zaka ce lakin na to sai ka ce zaidan bakhilun sai laita laita tufidu tamanni ita buri take fa'idantarwa wa huwa talabul amri al-mumkin shine mutum ya nemi wani abu da zai iya faruwa ka ce laita limtihana sahlu ina ma dai wannan mujarabawa ya yi sauki kaga al-imtihana ismu laita sahlu wato shi shine wato khabaru khabaru laisa khabaru laita aw al-mustahil wani lokaci kuma akan zo wato ana bura wani abu da ba zai faru ba sai da kawai a bari a zo a baki kamar ala laita shababa ya'udu yawma ina ma a ce wuciya za ta dawo wata rana kaga ba ta damu ba wannan mustahil ne tamanni ne to kaga anan sai ce laita shababa zai ce laita shababi sai ce laita shababa saboda me saboda laita ta daga cikin inna wa akhawatuha wanda take tansibu al-mubtada wa tarfa'u al-khabar sai la'alla la'alla tafsir tarajji ita fata take fa'idantarwa wa huwa talabu al-amr al-mumkin al-muhabbab ila an-nafsi shi ne wani abu ne da zai yi wanda ake son shi kake nema la haula anna Allah yarhamuna la anna Allah rahimuna la'alla Allah rahimuna kaga Allah lafzul jalala shine ismu la'alla mansubun bi madha bil fatha suka ce Allah lafzul jalala ismun la'alla mansubun bil fatha al-zahira fi akhirih rahimuna rahimu kaga wannan khabaru la'alla na canza saboda a fahimci kafin sosai ne saboda yarhamuna zamu ta kadiri aw al-ishfaq ko kuma ya zama la'alla ka kawo shi ne saboda wato kamar tsoro ko tausayawa ko huwa talabul ko dan tsoro afwan al-ishfaq an tsoro al-ishfaq wa huwa talabul amr al-mumkin al-makruh shine mutum ya nemi wani abin da zai iya yiwuwa amma ko baya san ya faru la haula ala al-aduwa yuqdim ce ma za ka iya farmana me yiwuwa su farmana fa kaga ba ka san ya zo bane amma kana iya ga wani abu da zai iya faruwa da wani waƙi da zai iya faruwa amma ba ka san ya faru kaga al-aduwa ismu la'alla مرفوع منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره أو التعليل يقصد هو تعليلي ليش هو قرآني أحكى لعلكم كذا لعلكم كذا كنت أنت تعليل أي لكذا لكذا لأجل كذا تشي له قولي فقولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى أي لعل فرعون لعل فرعون هذا ولا فرعون أو ده wannan hudun zami na fir'auna ne ai ko kaga fir'auna ismu la'alla mansubun bil fatha la'alla wa ayni yatadhakkara saboda wato ya wa'azantu aw yakhsha ko ya ji tsoro to yace wa tusamma hadhihi al huruf bil huruf al mushabbihah bil fi'l wannan harfa na inna wa anna walakin wa laita wa la'alla ana kiransu harfa da suka kama da fi'ilai a aikin su lil asbab tala saboda sau dalilin nan masu haka dalilin za a faɗa kamar haka yayin da tashbihu al-fi'l fi nasbiha al-asma saboda tayi kama sun yi kama da fi'ili a yayin da suke yi nasba ma sunaye a yayin da suke samun suna su mai da shi maf'ulin bihi ya zama sun ba shi wasali sama kamar a ce akala zaidun ba'ama at-ta'ama me ya jawo sama at-ta'ami sama wasali sama saboda saboda fi'ili to kaga kamar yanda fi'ili ya sabbaba wancan suna na afa amsa masa ni sama to su ma haka inna anna lakinna laysa wala alla suke tarayya da fi'ili wajen sabbaba ma suna ya zama yana da yana da wannan yana da wasali sama shi da fara a farko yanayin tasirin samar da tasiri sannan kuma wajen kuma nasbil asma abu ka fahimci maganar la'annaha tushbihu al-fi'la ay ka'annaha al-fi'l fi nasbiha al-asma wanda yadda zaka samu shi sunan sai ka mai da shi ya da wasali sama so kamar ai kaga al-asma ko bihi me ya jawo mishi shine fi'ili ka fahimta to shi ma kuma inna kuma gashi ta ya zo ya sabba mishi ya sami fi'ili ya bai tasiri sai la'annaha tadkhulu alaiha a nunul wikaya saboda kuma su ma kamar fi'ilai nunul wikaya suka shige su ana kinsa nunul imad ko nunul himaya shi ne muka bada ko hamin jiya kamar innani kamar annani kamar la'allani kamar ka'annani nunul wikaya wata nunin ce an ga waka yaqi asalinsa wata ya kiyaye wani abu daga wani abu to asali in ba dan nunul wikaya din ba za a sami iltirasi ne a fi'ilin za a sami wato cikin kuɗin ma'ana inda ba ka lokacin da ka ce a karamari ba kawo nunin din nan ba muna magana akan nunin lukaya kamar inna ne ita inna in ta wata ta cikin nunin lukaya a sadakacin kama da fi'ili kamar inna ne kamar anna ne kamar ka anna ne muka ce isminin lukaya ita takan zama ta kare samun rudani tsakanin fi'ili da kuma bazir mutakallim idan ka asaba al-labs mutu kama akrama ne in ba zai yi lukaya in ta shiga ba to za a samu al-iltibasi tsakanin yaya abin zai zama to amma in ta zo sai zama ta baka dama abubuwan sun fi yadda ake bukata an fahimta sai ka ce akrama ne saboda sai zama ta shiga tsakanin in ka ce akramani in da ba kawo din ba sai zama ya ulmu khaba ba ce kake magana ko ya ulmu takallim kaga abu zai rikici kuma amma in ka sa wani nuna din sai zama abin ya ya fayyace kuma an gane shi kamar ya sama'uni ya sama'uni ka ce inda inda ba kawo nunudin ba za a ga abin zai zai rikice wannan fa ta'aridi ne larabawa ke yi amma ba ka larabawa su haka suke kawai suna karawa ne su abin su in ka rikicewa su kayi nan kawai zuwa ba tana shiga tsakanin ya'u mutakallim ne da da fi'ili shikenan amma suna kyanta wiqaya saboda tana kare tana kare wato shi fi'ilin daga ya fara cikin kasara yasma'uni ai da sai zama yasma'i amma sai ya kare shi waqal fi'la min al-kasr alladhi tusabbibuhu al-ya' al-mutakallim sai ka ce yasma'u aga ka an sami shi sai ka sawo nunin kuma ga ya'ul mutakallim ka ka shiga tsakiya tsakiya ta raba su to to wannan shine aikin nunin luqaya tana haifar da wato ba za a sami allamsu ba ba za a sami rikicewa ba ana kata nunin imad ko nunin hibaya to ita su ma su ma wato inna nunu kaya suna yin aiki tana yin aiki a kansu kaga sai kama da fi'ili a wannan bangaren yanda zaka ce tasma'uni haka zaka ce kuma innani ko annani kaga nunu kaya ta shige su na uku kuma kulluha mabniya ala al-fathi kal af'ali kuma duka su inna anna lakinna laita la'alla duka su mabniyai ne akan wato duk mabniyai ne akan fatha kamar fi'il ma'abi ba su kuma ba sa canzawa inna ba za ka ji an ce innu ko inni ba inna inna za ka ji ka anna za ka ji laita za ka ji la'alla za ka ji ba a canza su na hudu ma'ani ya yi af'alu na hawa ko akidu ushbihu astadriku atamanna ushbihu a wa'allilu aikace aikacenta aikace aikacenta su ba waɗannan inna wa anna lafiya laita wa Allah aiki ne suke yi a irin na irin na wato wannan me yake da suna irin na fi'ili za ka taqdiri taqdiri za ka mishi na fi'ili ne in ka ce inna Allah ghafurur rahim ai wa akidu anna Allah ghafurur rahim in ka ce كأن كأن الشمس كرة ملتهبة أي أشبه الشمس بالقرة الملتهبة أم فهمت؟ فلك قال إنك ليس ليس الشباب يعود يوما أي أتمنى الشباب يعود يوما فلك ذكر الأقصى ميسو سنة معنا معنا تتا تفي إليه فلك إن أول أبو داود أكتي مشبهان بالفعل وأن سوء أدوات التوكيد وأن وأن سوء إن وأن ولكن وليس ولعل سي أحوال اسمها yanayin ɗabi'a da halayya na sunan sunan wato na inna ɗin na farko na farko aka ce ismu zahir zai samu ƙarasa shi ismu inna ɗin yana da wasu halaye da yake samun kansa a ciki ko ya zama ismu zahir ya zama suna ne a fili wanda shi wanda kaga baka da matsala a ciki Allahu ghafur rahim kace inna Allaha ghafur rahim kaga lafzul jalala ya fito kurkuru an ganshi kaga wannan shine inna sidqa manhaj as-sidq ya zo za a yi gashi kurkuru an gansa ismu inna li ana ko mazdarin muawwal ko da mazari ne wanda zaka biya shi zuwa mazarin zuwa mazarin sa amma ba zaka ba lalle kaga asalin wannan suna din inda kake so ba sai dai kai takariri kamar da shi zuwa ga mazari kamar inna laka alayya an usaddiqaka kaga yanzu inna laka alayya an usaddiqaka wannan ai kaga sunan bai tofili ba amma mazar ne mu'awwal sai aka ce inna tasdiqaka wajibun alayya an fahimta inna tasdiqaka wajibun alayya kaga wannan tasdiqaka tasdiqaka in ka juya shi Allah shine ismu inna alayya nan ai akwai haqqun alayya da da aka share an fahimta sai ba zai mutasil wani lokaci akan zama shi ismu ismu ismun bamiri ne mutasil kamar la'allaka tafhamu darsa aw bamiri ne mutasil ai la'allaka anta anta aka ga anta anan wannan ka din nan shine wato ismu ismu ismu la'alla din kaga ba ya zama bamiri ana in zaka canza sai ka ce la'allaka la'alla shine wato shi ka din shi ne zai zama wato mai ake kiransa ismu la'alla ismu la'alla shi zama ismu la'alla tafhamu da kuma wani shi zama khabaru la'alla fi'ili da fa'ili fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihin sa sai ahwalu khabariha ga yanda shi ma khabar din ke tsinta kansa mufradan ana iya samun khabar din ya zama mufradin sa kamar inna sana'a safiyatu kana safiya mufrad ne wato sama gare gare take jumlatin ismiya tana da yawa jumla ismiya kamar inna muhammadan abuhu karimun abuhu karimun wannan jumla ce ismiya cikakkiya jumla ce amma ta zama ita ce fi mahalli khabari inna wato inna alatu tawkidin wa nasbin muhammadan ismu inna mansubun bil fatha al-zahira fi akhirih abuhu wannan mubtada karimun khabar mubtada wal jumla min al mubtada wa khabariha fi mahalli khabari inna marfu an fahimta sai jumla fi'liya nahwu la'alla taliba yadrusu al-nahwa yadrusu al-nahwa kaga yadrusu al-nahwa anan shine khabar anan to laka shine fi mahalli fi mahalli fi mahalli khabari la'alla kamar zarf zarf muta'alliqun بمحذوف ظرف اوكي سوري هذا لكم ظرف متعلق بمحذوف ممكن ده ما شو جمله ام بي ne شو جمله كوريه زما ظرف ko zama جار والمجرور su abin da ake da shi jumla su dai kaga ba wato akwai sun samu bantare bantare sun samu wato buniya ta jumla din akwai akwai kalma akwai kalma ila su ya guda biyu ne ai amma kuma ba zama jumla mai fa'ida ba amma kuma sai dai kamar jumla ba zuwa kasuwa amma kuma kaga ba zai yi kace kai shiru anan ba tun da jumla ba zama ta cika ba sai ka su shiru jumla ko dai var ila su ta shine jarul majrur var kuma shine fawqa tawila ala al kursi to su galibi waɗannan dan gashi ya kai magana akan akan ta'alluqi kun san akwai duk zarfiya da kuma ku tuna mun shi jarar majrur dole sai ya ta'alluki da wani abu abin da ake nufi sai ya ta'alluki da wani abu shine ya sami shi a karan kasa ba zai fa'ida da wata fa'ida ba ka gane sosai sai idan ya dan faru da wani fi'ili ko kuma ko kuma abin da zai zama makafin fi'ili ne in wuce zahabtu ila suqi ila suqi za ga ya ta'alluqi ne saboda ma'anarsa ta cika ta zama ta fito fili da zahabtu a haɗe suke kaga wannan muta'allaqu bihi an faɗa muta'alliqin nasa shi kuma shi muta'alliqin shi shine wannan din shi harful jarri ila suqi ne harful jarri da kuma shi jumla din shi kuma al-muta'allaqu bihi shine kuma fi'ilin sa shine ya zahabku wani lokaci kuma sai gaba an share amma kai ana neman ka kaddara shi ana nema ka kaddara wannan su ma babu su babu ne mai yawa suna da suna da yawa kusan duk harful jari suna da suna bukatan ta'alluqi in ba ba'u za'ida ko la'alla ko laula ko kafu tashbihi ba amma duk ragowar za a ga su ne su ila su ma suna bukatan abu nan wanda in ba kai ta'alliqin ba to ba za ka fahimci ibarar ba in ba kai ta'alliqin ba ba za ka fahimci ibarar ba ko dai ka ta ta'alliqi da fi'ili ko kuma alwasfu alwasfu anan shine kamar almushaqqu min alfi'l duk wani abin da aka kantaro shi daga fi'ili din yawwa kamar ka ce inna alkitaba fawqa tawila tace zarfun muta'alliqu bi ma'dhufin yana da alaka da wani abu da aka share wanda inda zaka kawo shi ya kamata ba ya zama khabar na inna din kamar in anan ne suka ce innal kitaba mustaqirrun fawqa tawila kaga fawqa tawila muta'alliqun bi mahdhufihi al muta'alliqu bihi shine mustaqirrun wanda in baka kawo ba ma'ana ba za ka ba wato kana saka ce littafin yana nan a bisa tebiri to bisa tebiri ya kake nufi wato ya tabbace a zaune akan tebirin to kaga mustaqirrun shi ka share ba ya ta'alliqi da alkitab ba wani haka za ka kaddara wani lokaci aka faɗa kamar da na faɗa wani lokaci muka gaba ka gaba a faɗe shi ba asali dai ya kamata dai ta alƙi da fi'ili amma in ba ka fi'ilin ba to ya ta alƙi kuma da wasfi wasful fi'il al-mushaqqu min al-fi'il to kaga saboda ka kaga ana kamar din shi da fauka fawila in kaga dama in kuma kaga dama sai ka ce wannan aljumla ko kuma wannan shubu jumla min fauka da kuma a fawila din a muta'alliqu bi ma'dhufil khabar khabarin an share shi khabar shine mustaqirru an fahimta wanda shi guda biyu sai jar wal majrur shine muta'alliqu bi ma'dhufin shi ba lahu inna qullaba fil jami'a ai inna qullaba yastaqirruna fil jami'a galibi al asl ka samu shi fi'ili in ko ba fi'ili to ka kawo shi wani ismul fa'il ko wani abu wanda yake zuwa mushtaq ne min al fi'il shine kace mustaqirrun inna qullaba yastaqirruna fil jami'a to kaga wannan yastaqirruna fil jami'a wannan shine khabarin sa baki daya shine khabarin sa to ana iya samun khabar ya zama wuta shuruhu jumla ko da jarul majrur ko kuma ya zama bar an fahimta an gane ko ba gane ba an gane shuru haka eh wannan sura an gane to sai al-huruf al-mushabbiha bi laysa fihi al-amal harfofi da suka kama da laysa a aikin ta sai shine na farko ce la muka ce ita ce lafiya lil wahda kokari kwarai daga cikin ummata kan lafiya lil wahda lafiya lil jinsi sai la ta wannan wa qad ikhtalafa nuhat fi amali haka ikhtilafin fi ma malaman nawo sun yi sabani akan aikin la din lafiya lil wahda kamar da suka yi sabani akan ba fa ahlul hijazi yu'milunaha wa ahlul tamim yuhmilunaha su mutanen hijaz suna yi suna fasi aiki su kuma mutanen tamim kuma su kuma ba su fasi aiki la ahadu afdala minka la mushahidun kha'iban haka an ce aiki amma sai wajen ahal tabi da sauran wani arabawa za su ce la mushahidun kha'ibun la mushahidun kha'ibun kawai za su yi shiru an fahimta amma su a wajen mutanen madina hijaz su suna sa ce aiki su ce la mushahidun kha'iban in kuma na ba nafiyar wahada wace sai su ce la mushahida kha'ibun la ilaha illa Allah kaga wannan munafiya ne jinsi khabar ma an share shi ai la ilaha haqqun bada shi sai lata ita ma tana yin aiki aiki in na laisa wai ta takawwana min harfayn harfi ne guda biyu akwai la harfu nafi da kuma ta da ta uta anis Allah lil mubalaghati fi nafi wannan saboda mubalaga ne wajen korewa wa ta'amalu fi alfazin turadifu hina tana yin aiki ne a lafiya da yake da alaka ko kuma yake da kini ne ga hina ka zo ka ce musu asma'u zaman kawai ka ka bata lokaci wannan muradif wato almutaradif hadi da hiyadi zai kawo gani ka ce kawai ita wa yushratu fi ismiha wa khabariha an yakuna min asma'i zamani wa an yuhdaf ahaduhuma wal ghalib hadf al ism wannan shi kenan kawai ya ishe ka za ka rubuta ne eh wa yushratu fi ismiha wa khabariha أن يكون من أسماء الزمان وأن يحذف أحدهما والغالب أن يحذف الاسم والغالب أن يحذف الاسم وخبرها أن يكون من أسماء زمان كما حين حين لكما أخواتها وأن يحذف أحدهما أي أيوة وأن يحذف إما الاسم وإما الخبر ولكن يتعين عليك أن تحذف أحدهما والغالب من سنين العرب حذف الاسم لا حذف الخبر نعم من سنين العرب sai in wahiya harfu nafiyin shi ita ce harafi na nafayi ya amalu amala laisa ala ra'ayi ahli kufa yana a wajen mutanen kufa yana yin aiki aiki ne shi ba inda laisa wato suna yin sashi aiki na hau in khairu ba'i'an ko in al khairu ba'i'an ai mal khairu ba'i'an laisa al khairu ba'i'an duk ba nan su daya din nafiya ce sai lamul ibtida'i da kuma allamul muzahlaqa kuma muzahliqa amma dai al-ghalib a ce mashi al-muzahliqa duk da kuma aikin ta kuma muzahliqan ce ita ba wai muzahliqa ce ba sai dai al-arabu hiya lati hiya lati harakat harakat al-lam wa zahlaqathu fa kana al-lam muzahlaqan aw fa kanat al-lam muzahliqa shi lamul ibtida' shi ne wani lamun da yake zuwa a farkon magana ba lamun amri ba lamun ne ke zo a farkon magana dan karfafa magana ka ce muhammadun mujtahidun sai ka ce la muhammadun mujtahidun lalle muhammadu yana da kokari fa la zaidun mujtahidun an fahimci an fahimci lamu lamu libtida to amma ita amma ita in ta zo ba ta wani aiki wato ba ba kamar inda da an da lakin da wani kan Allah ba kaga su suna aiki suna yin aiki akan mubtada din ita ba ta aiki ita ba ta yin aiki kawai takan bar shi da da wada kuma ita da diman da'ima ita kuma mabniya ce ita mabni ga alfathi ita lam to amma in wani lokaci mutum kana son ka kawo inna da lamu din a waje daya kaga ka hada masu karfafa zance guda biyu a waje daya to shi ne sai suke cewa to a nan sai mu duba mu gani wanne ne ya fi karfi a cikin su to inda ta fi karfi ita inda tana yin aiki to sai inda dawo farko ita ita kuma lamun sai ta tashi daga cikin shiga cikin mutane sai ta je can sai ta shiga cikin khabar suka ce inna muhammadan la mujtahidun inna muhammadan la mujtahidun to abin da aka kira aka ce in ta yi wannan aiki ake kiranta muzahalaka kenan saboda ta harrakat wa tazahalaqat ila al-khabari ba'da an kanat بعد أن كانت متصلة بالمبتدأ في أول الأمر wata za'alaqat min al-mufrad ila al-khabar to bari mu karanta wannan misala lamu al-ibtida'i harfun harfun harfun mabni ala al-fath harfi ne wanda aka gina shi akan wato fatha ya'ti aslan fi sadr al-jumla ina ma muke harfun lamu al-ibtida harfun mabni ala al-fath harfi ne wanda yake a gine yake ba ya canjawa akan fatha baka cewa la koli baka cewa du koli inda da sunan ma'ana lamul ibtida'i ce kullun dai yana nan mabni al fathi ya fi aslan fi sadr jumla asalin sa shi yana zuwa ne a farkon jumla al ismiyya li tawkid ya dan ya karfa zance la haula muhammadun nashidun lalle muhammadu ne nishadi ne kaza kaza fa idza dakhalat illa al maksurat al hamza idan illa ta shiga al maksurat al hamza wanda ke hamzan da ita kuma mai kasara ne illa a farkon magana da ba mun ce illa a farkon magana dole ta zama maksurat al hamza ai على الجملة الاسمية وفيها لام الابتداء أتكين كما أن جملة أقول لام الابتداء يا أبركو نحو لا لا لا لإن محمدا نشيطا نشيط eh misali muka in aka ran fada ai kaga ba zai yi wafa da ba da ci bane wannan ai wani an kawo da abin misali kaga inna da kuma lamun tazo faqad istama'a mu'akkid gidan mu'akkidani kaga anan wato mu'akkidai guda biyu sun haɗu masu ƙarfafa zance guda biyu sun haɗu lamu taukidi wa an wa annabi ta'kid fakarihu aljama'a baina baina harfaini da haka sai larabawa suka ga wato ba sa son su haɗa tsakanin harafi guda biyu bi ma'anan wahid ma nasu daya fa akharu lama lil khabar sai suka jinkirta lamu suka matsa ta gaba ta mata an sada ta da khabari la'annaha ghayru amila wanda saboda ita dawa ba ta yin aiki wa inna ita kuma inna can amila ita ma tana yin aiki fakana taqdimu al-amil shi kuma saboda haka a gabatar da wanda yake yin aiki din aula shi yafi dacewa wa sumiyat hina idin sai aka kira ta daga a wannan lokaci lamu liftida din allama al-muzahlaqa wa laha mawadi ala an-nahwi tali taka zo a waje da take zuwa kamar haka تدخل على اسم إن بشرط أن يكون مؤخرا والخبر شبه جملة مقدم تدخل على اسم إن أنا أضع تشغل سنسونا إن بشرط أن يكون مؤخرا da sharaɗin cewa ita ita ita lamu littira ta zama ita ce a ƙarshe wal khabaru afwan ba zan yi abin nan tadkhulu ala ismi inna tana shiga a sunan inna bi sharti an yakuna mu'akharan da sharaɗin cewa inna ya zama shine yazo a nabi a ismu inna mu'akhara ya zama shine wato yazo a nabi والخبر شيء ما خبر شيء جملة لي يزو مقدم يزو على فرقه نحو إن في البيت لمحمدا إن في البيت لمحمدا كذا أي في البيت نحن شيء مقدم كو شيء ما محمدا شيء مؤخر فذاك تنا شجاع هذا أما قال لي إن يزو سكي مرة مقالة تنا شجاع في أي كتب سي كمر إن ربك لبالمرصاد أفلن شيء إن رب... رب... لربك بالمرصاد ربك la rabbuka bil mirsad sai aka kawo inna sai lamun tace ta ka- ta kai tsallaka ta ta haɗe da habar sai zama inna rabbaka la bil mirsad dan ba zai yi a hada- a hada mu akida ne a waje biyu ba kaman wai naka la ala khuluqin azim an la anta ala khuluqin azim sai aka sai aka da aka samu aka sai aka ta koma can wajen khuluqul din shine khabar sai shi kuma inna ta zama tana da alaka da kuma shi ah, ah, wannan innaka din sai tadkhulu ala khabar inna idza kana al khabar tana shiga a khabari na inna in ya zama labarin mufradan muakhkhar ya zama wato mufradi ne wannan kaga a na farko ya maka magana mawdu'in farko take shiga sai tana iya shiga duk da ka innan ta zo amma ta shiga cikin wannan ta shiga cikin wato khabar din ta shiga cikin wato mubtada din ya zama mubtada a jinkita shi wannan shine abin da fa maka a na farko in kullu da kaga muhammad ai shine mubtada to amma kuma ya jinkirta da haka sai lamu ta shige shi shi fil bayt shine muakhar muqaddam afwan khabar ne za ka inda ta shige shi tana shiga sai tadkhulu ala khabar inna idza kana al khabar mufradan muakharan in ya zama wato tana shiga cikin wato khabaru inna idan ya zama khabaru inna din shi yazo a na biyu a asalin sa adal ism ya zama sunan ya riga ya shi masbitul inna muhammadan la karima inna rabbaka la bil mirsad wa innaka la ala khuluqin azim jumla ismiyya in kuma ya zama wato a, takan zama wato ta shiga cikin khabar in ta zama jumla ismiya baki da inna muhammadan la khulquhu karim ko jumla fi'liya fi'luha mudari mithlu inna muhammadan la yukrimu dhayfa kaga ta shiga cikin fi'l mudari ko shi ko jumla ko inna muhammadan la fil baiti wa idha fussila bayna ismiha wa khabariha bi dhamiri fasl idan kuma tana shiga kuma cikin khabar duk da haka idan aka raba ta tsakaninta da da sunanta da labarinta da wani bami da ake da bamirul fasli wanda yake wato fassala magana kamar inna sabra lahu miftahul faraj inna sabra lahu miftahul faraj kaga sai ta shiga cikin bamirul fasli ta shiga cikin bamirul fasli sai kuma na karshe dukhulu ma al kafa al makfufa dari ya ake kiranta al kafa al makfufa ala inna wa akha ala inna wa akhawatiha ma tana shiga cikin al kafa asali kaga al ilmu nur za ku fahimta abin sosai العلم نور me mutanen mu me ya kabarin mu to shi kenan sai mu kawo wata ma za'ida dan karfa zance ko kan- da karfa zance da kuma wani dalili na balaga ko saboda hasiri ka takaita zancen akan wannan hukunci da hukuncin akan abin da kake faɗa din sai ya zama inna suka sa mata ma sai zama inna mal ilmu nurun kaga yanzu mata shiga to amma kuma ta haifar da wani abu me ya ta haifar shine ta hana yanzu inna din ta yi aiki akan al'ilma sai shi kenan kawai ta zama al'ilmu nafi'un ta dawo da asalin abin da aka sani mutsa da kabari to an ce an ce ta da kafa ai al-mani'a wanda take mani'atun harfan nasqi an amalihi aw an amaliha ta hana shi a rufin nasqi daga asalin aikinsa sai ya dawo kan mutane a kabarinsa na asali wanda ake kira kafa makfufa an fahimta Eh, kamar al'ilmu nurun kace innama al'ilmu nurun idza lahiqat ma az-za'ida idan ma ta ƙari ta risku ta ta ris- ta iske inna wa akhawataha kaffataha 'ala al-'amal ay man'atha 'ala al-'amal tana hana ta yin aikin ta wa tusamma ma anan sai a kira wannan ma din kafa ay mani'a ta hana wannan harafi na annasri din aikinta ba wai inda kawai take shiga fa su kwala ba su kai ba duk suna tana shiga amma dai a nan dai ina ina ce ina maka cewa ta ta hana su aikin su لأنها كفت الحرف الناسخ عن العمل ويسمى الحرف الذي تدخل عليه حرف da take shiga ta hana shi aikin sai a kira shi makfufan ay mamnu'an من العمل بمعنى أنه بطل عمله أي أم أتى مسا أيكنسا نحو قوله تعالى إنما المؤمنين إخوة إن دا لا أكاو لا ترى إن ما دم تزم إن المؤمنين أما تند أن كاو ما تزم إنما المؤمنين إخوة ليس أشي كاو للفا... لفا... لفائدة حصرية تقول أي حصر وانتكا إن أكا يلما إيماني شكا إيشي له كنتي in da kuna da sifa ta imani to dole imanin kaɗai ya zama ya sanya ku zama mu ɗan uwa وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كدي wanda suke tsoron Allah daga cikin bayansa shine al-ulama malamai eh to ina fata bukatun yau an fahimce shi sosai mun dai yawo barin mu insha Allah kuma lokaci ya bayu za mu za mu zo da wannan Allah saboda abubuwa suka ga fitowa fili in mutum na son ya zo da sai tamari ko kuma tunda littafin akwai dan wajen rubutu sai a zo da abu rubutu wataƙila wannan zai ƙara taimakawa mu fahimci a mutum ya fahimci da aka dosa saboda kamar yadda na faɗa wannan shine mashiga shine madakan na farko saboda larabci ashewa mutum zai ce zai fahimci addinin musulunci bai san Allah ta lasafa da Qur'ani bil lisanin arabiyyin mubin to kuma larabci jijigin larabci ginshiki larabci shine mutum san na'u in ba haka ba ba zai fahimci komai ba to galibi in kullum ba cika su mamashi sun ta kokari ba cewa a gaito mutane in an gaito mutane za su hada mu aiki da ne ga wani bayani saboda galibi za a samu mutane sun wani yayi kasa wani yayi tsakiya wani yayi abin nan duk da wannan din ma dai ba wai nesa aka yi ba to amma dai gwara a sama takafo takafo a tsakanin ɗaliban sai zama a fara lokaci dai a bari a aje lokaci dai kuma wanda muke tsara za su yi da'awa ba wanda ake tsara wai ba wani abu da za su yi ba saboda haka wannan ya zama dan ba sosai ai daga nan za ka fahimci cewa ashe jama'a da yawa da sauransu abinda muke gani galibi muke gani a jama'a yara matasa suna shiga harkar wa'azi ko ba iya lafiya sosai ba kuma a kayin wa'azin a haka ana jawo latin ba daidai ba to za ka fahimci cewa to ashe akwai sauran mu sosai akwai sauran mu daga wannan kun ga dai kun ga wannan shine jaririn abubuwa da aka fara amma ka duba ku ga yanda a yi darasi kuma an ga ba a fahimta ba an ƙara yin wani to kuma haka za a yi tafiya wannan duka yana daga cikin basics shine asasiyat da ilimin ba ba shiga cikin zafi ba ba ma kawo manganu na ɗalibai saɓani da sauransu idan dai waɗannan fawa'id din to mutum kuma bai fahimci fawa'id din ba to ya fahimci da asalin saƙon kada wa akawatuha illa wa akawatuha in ka da kamar in ka fahimci wannan to ka fahimci bukatun da namu shikenan ragowar kuma a tabi a hankali da tamari sosai kuma a dinga mubarasa a dinga mubarasa Allah ta'ala ya mana albarka abin da makaranta Allah ta'ala ya buɗe mana kirjin mu mu fahimci karatun yadda ya kamata Allah ta'ala ya sanya muna yi domin sa ne Allah ta'ala ya biya bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya tukure mu dukkan sharri rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا اغفر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين